الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi ne na babban malami bakar bin abdullah abu zaid wannan kuma shine darasi na hamsin da tara a darasin da ya gabata muna karkashin gabar al'amanatul ilmiya wato amana irin ta ilimi inda malam a satin da ya wuce ya gaya mana cewa kowace irin tafiya ba ta rasa baragurbi da haka ita ma jama'ar da take jinginuwa zuwa ga ilimi ba ta kaɗaita daga samun wasu baragurbi a ciki waɗanda ana neman ilimi ne don mutum ya yi ado da mafi ɗaukakar falala ya kuma amfanar da al'umma game da abin da ya sani na ilimi amma su waɗannan suna neman iliminsu ne don ainihin wato jayayya da musu da ƙarfafar ra'ayinsu ko da kwa ra'ayin nasu na kuskure ne da kuma ruwaito wasu maganganu da ba ba su taɓa jiyo su ba amma su ruwaice su saboda cin amana irin ta ilimi ko kuma su siffantu da wani ilimi da ba su da shi a ƙarƙashin wannan malaci shi sa aka samu wato manya-manyan gwarazan malamai a cikin wannan addini na musulunci suka dinga yin naƙade wato game da wasu mutane ko kuma wasu marwaita ɗin to za mu tashi gabar da malayi ke cewa wata miyizu man ya sirifa fil ƙauli min man ya soguhu ala ƙadari ma ya alam sannan waɗannan manyan malamai jahabiza suka وتمييز من يصرف في القول ممن يسوقه على قدر ما يعلم yake cewa sannan kuma wayannan manyan jahabiza na malamai suna ƙoƙarin tantance manya sirifa filƙaun wanda yake zuba cikin zance soki burutsu ya ta surutu mimman ya suguhu daga wanda ke fitar da zancensa ala ƙadari ma ya alamu a bisa gwargwadon abin da ya sani ko wanda za ka ga iya gwargwadon abin da ya sani a kansa yake magana wani kuma za ka dinga jin ya shiga wani layin daban wanda ba soki burutsu ne kawai ba ilimi ba ne ko kuma ya shiga cikin gonar da ba tasa ba hatta asbaha tullabul ilm har aka waye gari ɗaliban ilimi ala basiratin suka zama bisa ilimi min qimati ma yaqra'unahu sabida qimar abin da suke karantawa fala takhfa alaihim manzilatuhu irin wannan wanda yake da kan gado a cikin malamai manzila matsayinsa baya zama koyayye ga su ɗaliban ilimi min alqat'i bi sidqihi na yankewa cewa shi mai gaskiya ne aw kadhibihi ko ƙaryarsa ma'ana duk ɗaliban ilimin da suke suna da irin wannan sifa to za ga baya zamantowa martaba ko matsayin shi mai magana ko mai karatu ba ta kuya gare su suna yanke cewa da ya fara magana za su gane gaskiya yake faɗa au kadhibihi ko kuma wannan magana tasa maganar kanzan kurege ce au rujuhani ahadihima alal akhar ko in ya faɗi magana su rinja yadda ɗaya akan ɗaya a ihtimalihima ala sawa'in ko kuma su ce maganganun nasa suna ihtimali suna iya ɗaukan gaskiya suna iya ɗaukan ƙarya kuma a kasa rinja yadda gaskiyar akan ƙarya ko ƙaryar akan gaskiya to duk wannan yana daga cikin aikin da malamai suka yanda da zarar mutum ya fara magana ko ya fara karatu za a gane inda ya dosa matsala ta talatin da uku asidiku daga cikin irin abin da ake so ɗalibin ilimi ya kwalliya da shi shine asidiku gaskiya sidikun lahaja ya zama mai gaskiyar magana shi sidikun lahaja gaskiyar magana unwanul waqar alama ce ta nutsuwa duk mutumin da yake da gaskiyar magana to za ga wannan adireshi ne ko alama ce ta alwakar natsuwa wa sharafun nafs alama ce ta girmama kai wa naqa'us sarira alama ce ta tsarkin zuciya wa sumuwul himma alama ce ta ɗaukakuwar himma wa rujahanul aqali alama ce ta rinjayayyen hankali hankalinsa yana da rinjaye wa rasulul mawaddati ma'al khalq kuma wannan wato dan aiken soyayya ne wajen mu'amalarsa da jama'a in dai mutum ya zama yana da sidikun lahaja to zaka same shi yana da so kauna tsakaninsa da bayin Allah wa sa'adatul jama'a kuma wannan sidikun lahaja shine arzikin jama'a wa siyanatud diyana kuma wannan sidikun lahaja shine siyanatud diyana kuma shine kare addini ولهذا kana fardu ainin dan haka ne sidqul lahaja gaskiyar magana ta zama farilla kuma farilla ta tilas ta kowa da kowa to akan kowa da kowa fa ya khaybata man farrada fi mamakin tabewar wanda yayi ƙasa a gwiwa game da gaskiyar zance ya zama ba shi da gaskiya cikin zance wa man fa'ala dukko wanda ya zamanto ya aikata wannan ma'ana ba shi da gaskiya a cikin zancensa faqad massa nafsahu wa ilmahu bi adan to lalle ya shafa wa kansa da iliminsa kashin kaji na fata an gane lalle duk wanda ya zamanto ba shi da silikul lahaja to yayi wa kansa bakin fenti ya shafa wa kansa kashin kaji kuma ilimin da yake dauke da shi ma ya shafa maka kashin kaji asharh wannan magana ta malam bakar bin abdullah abu zaid a sheik uthaymin rahimahullahu ta'ala ya dan buɗa ta yayi sharhinta sai ce as-sidqu huna qaribun min mas'alatil amanatil ilmiya gaskiyar da ake magana anan kusan tana da kusanci da mas'alar da muka tattauna a baya ta al-amanatul ilmiya duk mutumin da za ka ga da sidikun lahaja da kuma al'amantul ilmiya suna kusanci suna da kusanci da juna li'annal amanatul ilmiya saboda ita amana ta ilimi ta kunu bi sidiki ai tana kasancewa ne da gaskiya take zaman take zamantowa wasidiku kama qal ita kuma gaskiya kama qala kaman yanda malam bakar bin abdullah abu zaid yace unwanul waqar shine alaman nutsuwa sidikul lahaja alama ce ta mutun nutsatse ne wa sharafun nafs alama ce ta mutum yana girmama kansa yana kimanta kansa baya so a ɗauke shi mutumin banza wa ɗariƙun naja kuma sidiƙun lahaja tafarkin tsira ne wa idza kana al-kadhibu yunji idan har mutum yayi ƙarya kuma yana ganin ƙarya za ta sa shi yayi tsira ƙarya yana ganin bari yayi ƙarya saboda in yayi ƙarya zai kubuta daga tuhuma zai kubuta daga hukuncin da ake so a kama mai irin wannan laifin to idan har mutum yana tsammanin gaskiya tana da irin wannan amfanin fa inna sidika anja wa anja to gaskiya ita tafi tseratarwa ita tafi tseratarwa ita tafi kubutar da mutum wa innal kadhiba wa in kana al kadhibu aidan la yadum ko da yake gaskiya duk inda take bata dawama fure take yi wato ƙarya kai وإن كان الكذب جزاكم الله خيرا وإن كان الكذب أيضا لا يدوم ko da yake ƙarya fure take ba ta yaya ma'ana ƙarya ba ta dawama li'annahu sar'anu ma yatabayyana al-kadhibu da gaggawa ƙaryar take bayyana wa yaftadhihu al-kadhibu da gaggawa maƙaryaci yake kunyata lakinna as-sidqa amma ita gaskiya aqibatu hamida ƙarshen gaskiya mai kyau ne fa'iza aratta an ta'arifa zalik in kana so ka gane cewa ƙarshen aƙibar mai gaskiya kyakkyawa take zama fanzur fi qissati thalatha ka koma ka yi duba cikin kissar mutanen nan guda uku allazina takhallafu an gazwati tabuka wa'anda suka yi jinkiri suka ki zuwa yakin tabuka ka'ab ibn malik hilal ibn umayya murara ibn rabi al'amari wa'yannan mutane guda uku duk suna cikin wa'yanda babu uzuri suka ƙi zuwa yakin tabuka ta kallafu an habi gairi uzurin ba dalili ba uzuri suka ƙi zuwa walan ma raja annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghazwa da annabi ya dawo daga wannan yakin jaa ilaihi al-mu'adhdhiruna min al-munafiqin masu ba da uzuri masu kawo hanzari cikin munafikai sun zo suka dinga ba da uzuri wannan ya ce wallahi lokacin da za a fita cikin sa ne ya murda gudawa wannan ya ce wallahi lokacin da aka abin nan ba shi da guzuri da zai tafi wannan ya ce kaza suna ta kawo uzuri wa gairuhum ya'tazirun da wasu su ma duk suna ta kawo uzuri wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam tayyibus sarira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne mai tsarkakakkiyar zuciya yaqbalu zawahirahum da aka tunda zuciyarsa mai kyau ce kuma Allah ne kadai ya san zukatansu sai ya karba abin da ya bayyana gare su ya yadda cewa eh suna da uzuri din wa yakilu sara'irahum ila Allah ya bar sirrin su zuwa ga Allah fa yastaghfiru lahum har ma manzo Allah ya nema musu gafara akan kin zuwa yakin tabuka wa ya'dhiruhum kuma ya karba hanzarin su lakin man fis sama'i la ya'dhiruhumullah sai dai wanda yake sama shine Allah to Allah bai karbo uzurin su ba shi yasa Allah ta'ala ya kule yana cewa sayahlifuna billah sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijis wa ma'awahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin Allah yace za su zo da sannu za su zo muku su dinga in kun dawo wajensu za su dinga yi muku rantsuwa da Allah don ku an kau da kai ku kyale su kar ku din ci gaba da ganin su a matsayin ababen zargi sun ki zuwa yaki fa'aridu anhum ku dauke musu kan innahum rijis amma fa ku sani kazanta ne su datti ne wa ma'awahum jahannam kuma makoma su wuta jahannama ce jaza'an bima kanu yaksibun wannan sakamako ne na abin da suka aikata ya halifuna lakum za su dinga rantse muku da Allah litardaw anhum dan ku yadda da su Allah ya ce fa in tardaw anhum in ma ku kun yadda da su fa inna Allah la yarda anil qaumil fasikin Allah ba zai taba yadda da fasikai ba an gane ko to kaga game da wayancan kaga ko da annabi ya karbo zurin su to Allah bai karba ba amma kaga shi Ka'ab da abokan nan nasa guda biyu Hilal bin Umayya Murara wayannan su kuma fasada ku sai suka yi gaskiya me yasa ba ku je ba suka ce ha kawai wanda shi yake mana wahala eh saboda tsoron me zai faru kaga su sai suka daure sun san wani abu zai faru amma suka yi hakuri suka bayyana al'amarin su annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon fadin gaskiyar su Allah ya bashi umarni ya kaurace musu da gaba ɗaya aka kaurace musu aka daina magana da su sahabbai ma duk suka kaurace musu sahabbai ba sa yi musu magana ko sun yi musu sallama ba sa amsa hatta lau sallamu la yarudduna salam ko sallama suka yi ba ansa annabi ya ce kara kare musu magana me ya ja musu gaskiya da suka fada an gane ko har ka bin malik fa sai da ya tsallaka shingen gidan ko gidan gona ko gonar abu katada wanda dan amminsa ne cousin ɗinsa ne abu katada ya tsallaka kuma yana da kyakkyawar alaka da shi kuma yana ƙaunarsa yana cikin mutanen da yake ƙauna amma ya je ya masa sallama bai amsa saboda gwala-gwalan da aka yi musu nan me yasa ba su je yakin tabuka ba duk da sun faɗi gaskiya sun ce su ba su ba dalili amma wannan gaskiyar tasu kaga abin da ta ja musu ya ƙi masa magana har ma ka'ab yake cewa ina gama ka da girman Allah amma ka san ni ina kaunar Allah da manzansa ko bai amsa masa ba kawai daga ƙarshe ma sai ce Allahu a'lam kana san Allah da manzansa ko baka so ni ma ban sani ba yanzu duk zaman da muke har yanzu kana da kokonto ce to wallahu a'lam amma tare da haka suka yi hakuri akan irin wannan jarabawa mai girma duk inda ka tafi sai a dare ka akwai ciwo ko duk yadda ka tafi ko ma ba a dare din ban kawo yadda ka san da itatuwa kake magana duk wanda ka yi wa magana ba zai ansa karshe dai ba sallama ce ba karshe to duk wanda ka yi sallama ba zai ansa haka suka yi ta wannan rayuwa ta kunci cikin garin Madina shi yasa Allah ta'ala cikin suratul tauba ya ce wa daqat alaihimul ardu bima rahabat garin makan ya kuntace musu duk da fadin sa ba kuntatacce bane amma yi musu kunci saboda ba abokin magana bayan kwana arba'in fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma aika musu ya ce kowa ya nisanci iyalinsa kaga musiba ta kawo kowa ya nisanci matarsa ka'ab ya ce to ana nufin in sake ta ko kuma me ake so an gane ko ya ce udallikuha amma za qala la adri ar-rasul qala ya ce zai ce ni ma ban sani ba ma a san dogon magana to mu nisance su annabi yana nufin mu sake su ko kuma me ake nufi dan ake ce ni ba ban sani ba kawai ce ayi ku kaurace musu ka'ab ya zo ya kalli mata sai ce ki tafi gida ilhiqi bi ahliki sai tafi gida haka ya zauna bila zauja ba mata ma annahu shabun tare da cewa lokacin bashi sau matashi ne domin ashabbul qaum thalatha cikin mutanen guda uku ya fi su kuruciya zai je kasuwa amma ba mai kula shi ya zagaya cikin kasuwa ko zai ga 'yan kwastomomi ko abokan harka wani ya ce aka ba mai kula shi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabi sallama ya ce amma wallahi ne wa annabi sallama ni ko har lebansa yana motsawa ma ko baya motsawa ba zan iya sani ba wajen maimar da salama shin ya an ma motsa laibe ko ba motsa ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan amma ka duba irin horon da aka yi musu saboda Allah ta'ala ya jarabce su akan gaskiyar da suka yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam a in ka'ab ya tashi yana sallah sai kuma annabi ya bi shi da kallo da ya fuskanci zai dan wayoyi inda yake kawai sai kuma ya dauke kansa hai wannan yana nuna maka cewa manzo Allah yana son ka'ab amma umarni ne daga Allah a kaurace musu an gane ko haka suka ci gaba da wannan fafata a cikin wannan jarabawa mai girma amma ƙarshen akibar mai kyau ta zama musu bayan kwana hamsin sai ga Allah ta'ala ya saukar da tuba ya karɓi tubansu daga lokacin bakin ciki ya yaye wa hasala bi zalika rif'atu fid dunya wal akhirah da wannan kuma suka samu daukaka ta duniya da ta lahira hatta sarar qissatuhum har ga qissar su ma tutla ana karanta ta fi salawatil farida wan nafila wa ala thalathati alladhina khulifu ga qissar su nan ana karanta ta cikin sallolin farilla da ta nafila wa alal manabir akan mumbarai wa fil maharib wa fi kulli makanin yata'abbadu nasu lillahi ta'ala biha akwai abin da ya wuce wannan fal muhim abin da yake mai muhimmanci alayka bi sirqi dan uwa ka rike gaskiya alayka bihi walau kunta tatakayyalu annahu yadurru koda kana tsammanin fadin gaskiyar zai cutar da kai fasbir kai hakuri fa inna sidqa yahdi ila albir gaskiya tana shiryar da mutum takan kai shi zuwa ga ya zama nagartacce wa innal birra yahdi ila aljanna nagarta kuma aljanna take kai mutum wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidq mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kwatanta gaskiya cikin al'amuransa da harkokinsa hatta yuktaba indallahi siddiqa ina fata an gane sai mu tsaya an ce mun lokaci yayi kuma mun dauko kisan mai tsawo so wannan dai shine ma'ana siddiqul lahaja to kaga dalibin ilimi ya zama ba shi da siddiqul lahaja ina magana Allah ya kiyaye inda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik